العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة عند دعاء سبيان أشرين ترك وتنبيو هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم جبو إير إريه da arba'in da takwas Allah ta'ala muke roko ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa za mu tashi hadisi na casa'in da shida an anas ko ina wuraren shirin da yawa ne babul mujahada so babin mujahada babu da ke magana akan dagewa da kokari mutum ya yi kamar yana yi idan idan aka ce jaddu kaka jiddu kuma kokari almujahada shine dagewa to babun fil mujahadati babin da ke magana akan mutum ya dage ya yi da gaske kokari قال الله تعالى الله مدaukakin sarki na cewa a cikin babu farkon hadisin farko kenan hadisi na biyu na'am jayyid الثاني نبي عن انس رضي الله عنه عن انس فيما يرويه عن ربه عز وجل قال اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا واذا اتاني يمشي اتيته هرولا رواه البخاري hadisi na tasa'in da shida hadisi na biyu a babu mujahada daga anas Allah ya kara masa yarda daga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama cikin abin da shi annabi sallallahu alaihi sallama yake ruwaitowa daga ubangijinsa madaukakin sarki hadisul qudusi hadisul rabbani hadisul ilahi no kenan ugugo kowanne ka kira shi da shi yayi idan ka ce hadisun rabbani hadisi na ubangiji kenan bima yarwi rabbi kenan ko hadisul kudusi hadisin wanda yake tsarkakakke Allah madaukakin sarki kenan ba daga cikin sako al-kudusu ba hadisul ilahi da ka ce ka ce hadisi ne na Allah magana ne na Allah kuma haka din ne bambanci su da ayan alkur'ani shi wancan an zo ni sallallahu alaihi wasallama da wayesa ta wancan hanya na a karanta a samu lada shi ko wannan a karanta a aiki da shi a samu lada an ji idan ta karraba al'abdu ilayya shibra idan bawana ya nemi kusanta zuwa gare ni daidai da ɗani ɗaya ta ƙake da to ta karrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan wato kusance shi zira'i guda hannu kenan idan ta karraba ilayya zira'a in kuma ya kusance ni zira'i ɗaya تقربت إليه تقربت منه باء نيكم سي مسا كامو غدا كاغني هكا an gani shi kuma nashi haka an gane in ka matso shi haka shi kuma nashi haka an gane yawwa wa idza atani yamshi ataituhu harwala idan shi bawa na yazo yana tafiya ni kuma sai yanzu mishi ina gudu gudu an gane rawahu bukhari bukhari ya rawaito hadisi haka ingantacce abin da ake cewa dunkule hadisin shine yadda bawa yake neman shiga wurin Allah madaukakin sarki irishi ne Allah yake bawa bawa dama da kun- wato ainihin kusanta zuwa gare shi yana da tafassara ma kokari din kenan mana idan bawa yana dagewa yana neman shiga Allah yakan buɗa mai idan kuma bawan ya kai sakwa-sakwa sai Allah ya kyale shi yasa sun ce mankar albaba duk wanda ya ci gaba da kwankwasa kofa kada an yushe ku an yafta an yufta alai an kusa bude mishi kofa ma'ana ko ni ma ne mutum yake ya dage kuma ya dure consistency wata za ka ga ya samu ko da ba yawa naci kenan to shine babun da ke magana akan naciya akan ibada lai ba mu iko الثالث نأك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ شنو هذه بخاري ne ruwaito shi Abdul Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa Manzon Sallama ya ce ni'ima guda biyu maghbunun fihima kathirun minan nas fassara guda biyu amma duka ma'anarsu kusan ɗaya ne mutane suna sakaci an ji masu yawa cikin mutane shi kalmar maghbun din ne ba an ce nimomi guda biyu ba yawo an kara alfin da nunin ne yayi asali shi ne a matun ni'ima ko sai kara mishi alfin da nunin sai zama ne a mata ne to maghabunin fihi ma din nan da aka ce wato suna sakaci da shi da su waɗannan neman guda biyu kafirin minan nasu masu yawa cikin mutane wasu kuma sun ce suna asararsu an ji ɗauki kalmar sakaci mutane ko a jikinsu ni'ima ta farko ita ce asihatu lafiya ba yasa wani mai hikima na larabawa ke ce asihatu tajin ala ru'usul asiha la ya'lamu qimatuha illa al-marda yace lafiya hula ne na kambun sarauta amma akan masu lafiya din ba wanda ya san darajar wannan abu sai mara lafiya an gane magana yanzu wanda yake kwanci ana sannu ya yake kallon mai lafiya yawwa kafa da kalma mai daidai da wurin kenan ma'ana sha'awan shi yake yi da zai samu wannan ba gaba ne yanzu duk waɗanda suke gogoriyar neman mulki na ba suna neman suna so bane na'am to amma ba wanda zai nemi mulki a duniya kuma yi nasara ya samu mulki kuma yi abin da ake nema ɗari bisa ɗari ƙarya yake kowa ya yi me yasa saboda ba za ka taɓa gaskiya kuma annabi ya karya ba ka gane magana dole annabi ne ya gaskiya kai ne kai ne na kenan na wancan mai shan zuma ya sha sau biyu na uku ma aka ce ya ja ba shi zuma ya sha ya ci cikin na yanzu annabi ya ce shi Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ya karya a kuma ce to annabi ya ce fa Allah ya yi gaskiya ba ku gane ba suratul nahl mai Allah ya ce ya khruju min butuniha شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس nau'in kala akwai ta saƙa waka saƙa Allah ya ce akwai waraka wa mutane na cututtukan su zuma ba bai da lafiya ya ce ciki yake ya nabi ce ku bashi zuma a wancan lokaci aka ba shi shi ya ce shi bayan cikin nan aka zake aika nabi sallallahu alaihi ce ku kara mai zuma aka yi mai biyu da uku na sake dawa na bai ce ka je ka ce ni na ce cikin dan uwanka ƙarya take Allah shi yayi gaskiya a zuwa ce shi annabi ya ce ce la ta shan farko zakin ne kawai kun ga annabi yayi me kenan shi kuma yayi me ne kenan to shine bayan da annabi ya ce duk wanda ya nemi mulki Allah zai bashi da ita sannan kuma mutum ya dage ni mulki kuma ya ce Allah ba zai bashi da ita ba ƙarya ne sai dai ka ce wani taimakon da gwargwadon zuciya sai Allah ya tafa mu bawa kun gane magana eh kuma ai ba za su kirku ba duk kula fa'ur rasidi na dinnan guda nawa ne guda hudu ko har da nabi din da ake kara da shi Umar Abdulaziz wani lokacin ko to Allah ka faɗa mu wanda ya yi ba ko alhasan din ne in ka sa shi tunda sayyidina Ali ya ban mishi waye ya ni ba faɗa mun shi sayyidina Abubakar dai a lokacin da aka je Banu Saqif da suka je rikicin ya so ya tashi na mutanen madina sun ce su fa gaskiya sai dai a cikin su in ko an dage sai dai a dan madina sarki suna da sarkin su makka ma suna da sarkin su a garin madina ma'ana in kesa ya tashi tsakanin ansarawa mutanen madina su je wurin nasu in kesa ya tashi tsakanin muhajirai su je wurin nasu idan jagoranci za a yi ta bangaren tura yaki in na bangaren madina ne su yi nasu in madina maka ne su yi ne suka je suka same su a wannan gida ai sai da bakar ci ba zai yi ba dole fa shugaba guda ɗaya ke sannan kuma dole ya zama ƙwarashi ma'ana kuma dina ma ba ku da sarki ka a cikin ce ni na ganin ko dai sai da na'umar ko abu ubaida shi shi ya fitar da intagara guda nawa biyu sai na umar ya ce kana guri kuma nan yi mulki ya ɗauki ya nufi mai albarka ya ɗora a kan hannun sa bakar ya ce ni na fara maka baya lala ya nima shi kuma sai jana bakar bayan shekara biyu da wata kusan shida amma kafin haka an samu ya fosi guba isa kana iya kace da sayidu rujuji sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usmanu da ali duka shahada suka yi shi sai na sullahi tun wannan poison din da aka samu mai alama a kuya din nan na khaibar yana ci gaba da bibiyan shi har ciwon ajali da yake yana sai da abubakar kuma poison ne aka samu mai normal poison aka mai ci a hankali da aka shi sa ya yi ta jinya shekara biyu na ana tura dindina amma jikin sai a hankali ana dai tafa da shi tun da kun san kala kala ne poison din shikenan sai karshe dai jinyar ya zafi sai ce shi yana ganin kafin mutuwan shi gudun kara ita rikici tunda wancan ma sai hankali ya so ya tayi shi yana ganin umar ya dace da kujera kaga ya ji ya bashi haccin hanci ne ya je ya ce mishi ne ina so a shi ne yake ganin umar da zai karɓi kujerar nan kila za a yi wani abu wallahi dan umar ya sha yana faɗi ce tun annabi yana da rai mu yara matasa sahabbai mukan ci a bayan annabi sallama an dai daraja ne sai abubakar sai umar ya ce mu sai mu shiru daga nan riwaya an gane magana to annabi ya dare suna irin wannan to abinda nake so mu gane shi ne yayi ta kiran sahabbai irin manya manya da yana ba su shawara me kuke gani ni da Umar ya mu kuje ran nan tun daga jikin sai a hankali wasu ce ya cika zafi ya ce ko yana da zafi in ya hau zai rage ba zai mulki haka da wannan zafin ba dole saboda tsarin mulkin zai rage wannan zafin kuma ya rage an gane magana idan mashahidi shi ne karkashe dukkan mafi yawancin wanda ya kira su sun yadda sai na umar ya hau yasa da allah ya karbi kayan shi sai na baka kawai an shiga an mai wanka ne an mai da tafa ne an mai sutura aka fito da gawo sai na umar ya wuce ta ji yadda aka yi na shi da allah akwai rikici na'am na sayyidina usman ibn affan kun san da aka sauke shi wacce abulu na ta tsinanne dan majusawa da ya soke shi ai kaga da ya ga ya sha faro-faro ya fito ta hanji cewa ya yi kai baya jin zirayi amma shi da abu ubai da yana nan da zai ba shi wannan kujeran kai tsaye Allah ya tambaye shi a kiyama ya kai ka ba da kujeran annabta na khilafa mabubu da zai ce cewa na ji annabin ka yayi ya Allah li kulli ummatin aminun wa min hazi umma abu ubaida kowace al'umma tana da amintaccen ta nawa al'umman ita amintaccen na ta abubuwa da nake sa na kaba shi ya ce amma tun da baya ne ga wasu mutane shida annabi ya mutu kowanne ya yarda da shi shi ne jiya su azubairu bin al'awam sa'ad bin abi wa kasu alatu bin ubaidullah sayyidina ali usman bin zurmanu bin auf an ji zago ya ce duk wanda allah ya ba shi kujeran ya cancanta a mishi biyayya shine take uku suka ce su sun janye biyu dai kai tsaye sun ce su sun janye zubair bin al-awwam na sa'ad bin abi wannan sa'ad bin abi waqas draman bin awfu an ji ko zubair bin al-wali awwam to da zubair bin al-awwam da dalatu bin ubaidillahi ana ci na da sa'ad bin abi waqas uku kenan go suka ce sun janye saura mutun nan uku shine Abdurrahman ibn Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib uku kenan go sai Abdurrahman ibn Auf ce ya janye amma yana so a bashi ya zaba tsakanin mutum biyu su hukuntan kai sun ce su sun fita uku kuma da ya ce ya fita amma yana so ya zama shine wakilin da zai nada tsakanin biyu to shine kai ta kura yana ta shawarwari da mutane har matafiya kan tare su ce ko tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Usman wa kafa so wannan ce sai na ali kaga ai kama su ake ta dai tsakanin su ne ba wanda ya bada sayanci ko na wannan kashi dai ya ga qur'an masu usmani sun fi yawa ya kira su yi musu jawabi ya ce kowannen ku ya dace da kujera amma kowanne ko Allah ya subhanahu wataala ya bashi za mu shi biyayya ya dai ga bai jawabin shi mai kyau sai ya ce kai sai na alka ya hakuri jama'a sun fi karkata wa usmani bin affan amma kai ma suna son ka ka je yadda kai ya samu na usmani yanzu Allah ya nima ham sai na da kuma bayan kashe Usman ibn Affan na kusan ɗan shekara 80 ko 80 da wani abu su Zubairu ibn Awam da suka latu bin ubaidullahi a lokacin suka ji suka same shi suka ce yanzu gaskiya ba wanda zai rike kujerar na halin da ake ciki sai kai sai na da ya ce a baya so suka ce kai hakuri ya ce sai da abubuwa duka ya lalace gaba ɗaya rikici za a ce ni suka ce kai hakuri kai ne ka fi dacewa da kujerar ya ni ma mu kuma wanda Allah bai taimake shi ko da jarraba ya samu sai na Allah dai ka san ba a jikin shi bane an gane magana Allah ya samu dace to kaga ba zai Umar bin Abdul Aziz waliyul ahadin ne bayyana dashi ko gane ba ba suna nada wanda zai gaje su ba ci su rubuta a cikin asa a stamp din shi a kuma a rufe to wanda ya nada shi ai sai ba ba asalin jinin sarautar bane ba ita Fatima ne take take aure da shi ita ne babanta ya mutu Marwan yayanta ya hau to da yayan nata zai mutu ne ya shi yake shi wata rana yake ce ma matan shi kai na sha'awun gwamna kuma an naɗa shi gwamnan madina lokaci sai rana yake cewa kujerar khilafa din nan ne na sarautar musulunci na sha'awunta su ga wani ibada ce to ran ne aka zo sai mai rubuta sai naɗa shi don lokacin ya rike madina da makka na gwamna ba wani irin shi kam Allah ya rubuta kuma shi ne zai yi sai ya rubuta sunan shi ba wai don ba shi da yaya ba da haka da aka gama wankan gawa aka mai sallah aka zuwa ka bude sai umaru da aziz ne su shi ya ga aka faɗa mishi ne wali la itar jama'a suka taru ya hawun bari yace an ce wai ni ne wali la mana ni ne yanzu ha kujera amma jama'a idan ba ku kwaso ba ga kujeran ku nan bana so suka fashi gaba ɗaya suka ce mu ka muke so ka mana ya ce to Allah ya taimake mu ya jawabi ya gama ya sauka da kan bari aka mai dawakai kamar yanzu ka ce irin farado din nan jeeps cewa ya wuce gidan gwamnati ya ce gida ya yi shi a ƙasa zai je kamar kowane talaka tashin farko ke kai kaga ai ta bai nima ba Allah ya bai ne da haka mutum ba zai gama nima kuma ya Allah ya taimake sai dai ka ce ya da wani yanayi adalci ko kuma zuciyar mai shi shugabancin kaga samun wani ya fi wani tausayin talaka da sauransu amma dai wuce ka'idar ta dana ne mana Allah su wani tsara zai taimake shi da gwargwadon yanayin zuciyar nashi da kuma son kawo gyara din don wanda kuma yake nema in ya samu falil hamdu wanda bai samu ba bai wani damu sosai ba zai ɗaya kamar da wancan ya ji yawon tsafi da neman mulkin shi Allah ya samu da ce na tumbul kula ma ya kauce hanya sannan kuma ya kira Allah ya taimake shi hanya Allah ya samu da ce na muna maganar dagewa ko har maganar nemata ne ya kai mu zuwa ga fi ma kasirin minan nasi ko asihatu lafiya kenan ko sai muka ce wancan mai hikiman ne shine ya kai mu zuwa can yace asihatu tatin ala da rusula sai hala ya rim la yarifu qimata illa al-marda yace shi ta lafiya da kake gani ko wula ne na sarauta shi sarautar ne kai mu can haka ne yawwa ba mai sanin darajar wannan wulan to sai marasa lafiya shi da muka tambaya ko muka ce ya mara lafiya ke kallon masu lafiya suna cikin ne ma ni'ima ko to to haka abin yake kuma annabi ya ce mutu sai gan shi lafiyan shi lauya kida kiwa da bota ka ji dalilin da yasa ka wadi san a daidai nan gurin ma'ana da yake da lafiya ya kamata ya amfani da ita ne to sai ga mutane suna sakaci sai lafiyan ta kuɓuce sai ka je yana cewa in na warke zan yi mene zan yi ibada kuma in ya warken ba zai yi mene ba a hawa ba ai da yayi na sati ɗaya sati biyu wata ɗaya to daga nan kuma zai ga yana ja da baya yasa ko waɗanda suke cikin kabari cizon yatsa suke taku dubu na ce maka duka-duka alaji sai dai ka ce wani nashi daban da na wani aka ce ma to mutum shiga da me yake nema kun gane magana a shi nashi cizon yatsan daidai lokacin da zai mutu za a nuna mishi ne ga aljannan da wancan kai ga farashinta kun gane magana da wannan ne ga farashinta shine sai na dama da ya yi wancan da ya samu wancan a shi na shi na daman da sauki sai dai da adam baya rasa kuma buri ne shi kuma ɗayan za a sako mishi jahannaman ne gata sai kama da na san yanzu da za a ɗaga mishi kafa zai gyara aljanna tunda kowanne da ka sani akwai aljanna shi akwai wuta komai arnan kafirci duk kafircin kafir yana da gida aljanna kuma yana da gida wuta kuma duk imanin imani yana da gida ne shi ne imma shakirin wa imma kuma shi ne zalika yau mutakamu an gane magana to da haka sai mutum ya yi nadama ko mutumin kirki ne saboda shi ma zai so a daga mishi ka baya kara kwasan mene lada shi kuma mutumin banza zai su a daga mishi kafa ya gyaggyara ya kikkinsa ya dan samu ya Allah ya samu da ya ce
to shi ne maza Allah yake cewa sai a nema ta ni magabuni fi ma kasirin mai minan nasi ko asihatu lafiya ni'ima ce babba wanda Allah subhanahu wataala yake ba mu wanda ya ga dama cikin bayinsa wal farahu sannan kuma dama chance da opportunity an gane mu da ga ga dama ta samu bawa ko a jikin shi dama ta samu sai ya watsa da ita dama ta samu sai ka san wani lokacin wani babun da daga cikin abin da shi ɗauke samun yake samun kai ma wani lokaci shi wai bai da talaka ne zaka yi cewa idan ne idan ne kuɗi ta ni wanda musa abincin gida da na fi karfin shi dan abin da zan hauna da shi ina da gidan kai na ka gane magana wai yanzu wai tunda yayi kuɗi kana ji na shi dai yana ce miki ne yanzu zai ta sallah zai ta nafila zai ta azumin nafila zai ka gane magana duk yana karanta mu mutum irin wannan yana karanta mu yana karanta maka kare kuma yake yi ranar da misali kila kake duk wannan ba misali daga cikin abin da da hada yake gani in ya wuce wurin ya kama shan kwana ba misali yana da gurin da zai kwanta ko annabi ya tabbatar da mutumin da ya samu abincin da zai danci yana da gurin da zai dan kishin gida yana dan tubabin da zai tsare da cikin zai ba an gane magana har ke cewa kafa buna adama lukaimatu nikin bi sanda sulbahu yace ya isa dan ada a ce lomomi dan kadan wanda zai rika katan bayan ya samu ya tafuta to mu koma can sai ga ɗari yana tona lissafin ba muna maganar sakaci ba da dama ko shi shi ɗan yi ta samun mutum wannan burin yi wani ya yi domin yi wani yau da wallahi lokacin da mutum ya gina gida ya gina mai ya ɗan samu abin hawa je kama mun ƙara da ita ba ta cikin wani annabi salama ko ya ɗan samu tufafin shi na yanzu ne yana da kala talatin ko ashirin da wani abu da ba da samu mai biyu uku a kaya ko yawo sannan kuma abinci ga yana su na shekara complete da kuma raguwar takin manoma na baɗi ta samu target ne in yana noma arba'in ne zai fara lissafin kaga zai samu yi sittin saba'in yanzu Allah wannan talatin din zai bashi ya bauta ko talatin din da ya kara ma kan shi ka gane magana kuma yanzu ba ma nan ba mai kokarin ne bai tsaya saba'in wani target din shi da yana da arba'in ɗari ne kuma hakan ranar da ya taka ɗarin zai fara lissafin kaga da biyar ɗari biyu ranar da ya taka ɗari biyu ya fara lissafin ɗari biyar ne ba ranar da ta ka ɗari biyar zai fara safin dubu ne fa ranar da ya fi kowa noma ya yi nisan da yana ganin ba zai kamu ba zai fara lissafin makota ne can gara ko wani alajuwa ne haka ba zai rayuwar shi da ala ka faɗa mu ranar da zai ganin komai ya jire yasa da adam kawai zai bauta ma Allah da halin da ya tsinci kanshi kawai bauta kuma wanda suke cewa mutum wani na talaka kare yana yin kuɗi ne zai bauta ma Allah kare yake kun gane magana akwai wanda zaka yana cewa shi ina talauci ne ke rage shi in yi kuɗi a ba kama lajiwani to me ke ma rayuwa da ya taka na lajiwani ko ya fa lajiwani san wannan kuɗi ya sa mu daure kan mu bauta ma Allah a situation din da mu samu kanmu kawai Allah ya sa mu dace kuma akwai wani da wasu ba sa gani wani fa idan yi kuɗi kuma kuta za shi talaka ne amma wallahi da Allah zai rika shi ko ba yana tsawar yin ba wallahi wata za shi zai juye ne kawai ya kama aikin na wuta kuma wutar zai wani gobe kuɗin ne in da Allah zai talauta shi kuma kada da mutai shi kenan ma'ana Allah shi ya fi sanin abin da yake daidai in ya yi ka haka yana so kuma wani lokacin kuma wani lokacin ma bawon mai kuɗi ne lokacin ne bai wai yake gaggawa ka san da wanda yake da nafi ya sami miliyan ɗari da wanda ya ci gaba da zama da talauci har lokacin da zai sami miliyan ɗari ne dukkansu za su ta miliyan ɗari a tagen rayuwa kuma zai zo taka sai da kila ba maki kila da next 5 years ne shi kuma sai jawo miliyan ɗarin a this year an gani isa duk kidnapping ne mai kidnapping duk signing ɗin gabana duk signing ɗin shugaban ƙasa na ƙarin zero kenan ya kun gane ya rayu wala ya kama da rubuta mishi kenan a ni daga duka manyan da dangwata ke taɓa rike ko gwamna ba ni dai a tarihi ban ba bai kuma taɓa presidency ba aiko to amma kuma suwaye ne masu kula kenan ba sai mutum ya rike wani position a government ko ya cince hanci ko ya yi waye sannan zai yi kuɗi ba hasali ma asalin masu kuɗi mafi yawanci yan kasuwa ka gane magana a ce da kuɗi wanda ya isa daga rankin na world in kaje ka duba wanda suka taka matsayin sun fi kowa kuɗi a duniya mafi yawanci yan kasuwa ne amma ba wani mai position misali a ce tun ba shugaban super power ba ko ka ce china da sauransu to ai da ka same su a rankin din ba sa na ɗaya ba sa na biyu ma ba sa na uku ba ku gane ba misali ba mutum yana ganin ya taka wani position na gwamnati ne zai zama biloniya ba so da zai ƙara signing akan contract ko sauran abubuwa to ai kuma da yau kan signing din su gama gashi ma sun fi kowa masu iya cewa mutum zai taka gwamna shekara takwas amma inda zai shekara takwas baya gwamnan baya sanata baya komai ka gane magana sai kai ga abin tausayi saboda kuɗin duk galibi ya bi iska tun da an ba na shi bane a'a Allah ya sa mu dace kwaiki kuma gashi mutane mu sai a hankali da wani bayan Allah je ina kallon bidiyon shi kuma yayi magana mai kyau ya ce mafi yawanci fa da suke kokarin daga shi wanda yake kai na yanzu Allah ya ce yan arewa ne da malaman da yan siyasa da yan fim din da mawaƙan kaga duk guda hudun nan Allah da yanci sai arewa fitattun yan siyasa mu sune suna sai shi da yake nan ko malamin da bai kamata ya ma kusan sun kabari ba to fuska ta furfura ka ce mutum bai suka bari ba annabi ce al'umma na 60-70 ba wanda yake wannan ta daga dan takarar yanzu wanda yake kai ba ya bi kalbin 70 ba mun gane magana 60 na to kaga ai dukkan position din guda biyu da Allah bai haura ba to kana samun ya me ya rayuwa kuma sannan shi bai rasa komai ba jeeps ba yake hawa minus of naira ya fi karfin ta
jiya na ga yake cewa ma zaki ne ya riga ya saya kuma ya biya inda ya kan wannan ne akan shi zai ci gaba da promoting inda ya kan tallan musulun musulun ticket ne ba zaki ne ya saya kuma ya biya ai ta yi kai Allah ya samu da yace fa inna la ta'malu busaru walakin ta'mal qulubul lati kuma wai abin takeici je kuma sai na ga bidiyon wani shi ma namu ne fa sai ka wata fikira irin ta kanina an gane maganan ko yawwa shi da an tusa mai amma na samu na rage mai in bacci ne daga cewa wai wai ai a gurin da yake rayuwa shine yasa yake wannan supportin din ai aushe kuma kun taba jin irin wannan fikira da o fikira din ko to wasu na ga wani malami namu ne fa namu ne fa wai yana cewa ai ma wancan uzuri me dalili shi wai to ai zaman Kaduna ba ɗaya ne da zaman Jos ba ka gane magana da ya zo min da wannan fikira din shi kanina na dawo daga kaduna lokacin wa ina kaduna ana kan ansa shi ke zai ce mishi da kyau to da shi shi mai bizinin bizinin cikin ka gane magana da shi abokina mujir din muke nan shine shugaban makarantar mu na hadda abokina haka muke na ce da shi da shi wane ne zai fi koka arni na ce saboda su yanzu sun kusan shekara ashirin a garin gada daga jos ne faɗan faɗan jos na dole tun da suka zo nan gada suka gaba guri kiwo saboda jos ɗin tafi daɗi da ruwa da komai kun gane maganin kuwa aka ƙarshe dole sha'anin sa sake tarkata sun koma da su amma gidajensu yana nan har kwana gidansu na yi kai ba kan ce wani ni da shi aboki ne amma bacci ke raba ba to mu bacci ma yana hada ma idara da mukan zauna da bukwan ni fira har sha biyu na dare muna kwanci tare ka san ko dai karshe abota kenan ga gurin kwanan shi can ga gurin kwana nan mukan muna kula da yara to amma karshe akwai wanda suke ubansu daya a yakin Jos din an kashe shi an kashe musu an kashe musu kun gane magana to shi ko yanzu zaka nuna wanda ya farmake shi da gudu ya ga kace mu lokacin bom ai masallacin iri ne aka yi amma shi wannan shi su ake kashewa ya ko lokacin da ya ce mun wallahi suka koma saman dutse tunda jisun tana da duwatsu so da idan arna suka faro su sai su hau kan dutse su ba su yi su haura ba saboda ba za su iya yakin a kan saman dutsen ba dole wahala ta yi wahala suka taso tun daga da suka dawo nan garin gadar gaya yanzu gidansu yana gajar gaya in ce da wala da wannan da wancan mai promoting din ticket din musulun musulun wa ya fi dacewa ya ki anni kun gane magana wannan da aka koro su daga can inda suke dole ta sa suka dawo rayuwar wani jiha kuma ake kashe su su fulanin kenan shi ya kamata ya ki cewa a yi musulun christians sai dai a yi musulun musulun ko ko da wancan kawai yana zaune a gidan shi yana bacci yana kwance ya fito ya break kun gane magana to amma tsananin ki shi ce mu wancan ma yake ba kauye ba ku gane ba sai nake ce ma kanina wan- dole kuma ya yarda cewa wannan shi mudir namu ya kamata ya yi supported din musulun musulun saboda ya ga asharin arne kun gane maganar kuwa har yanzu rayuwar da yake ciki ba daɗi yake ji ba dole yake yin ta a haka to amma me saboda sanadiyan wane arne amma ba shi da maki irin wannan kuma a yanzu situation din da muke ciki saboda ba ni ba makoman mutane yanzu misali idan misali ya dauke naira biliyan ɗaya ba ma miliyan ɗaya biliyan ɗaya haka ba sai zama ni ina sabami ina jin daɗi ina morewa amma sauran al'umma suna cikin wani hali mai kai idan kuma ni ina fama da kaina sauran jama'a suna welfare na suna jin daɗi suna to me bai zo kaina ne ba kun gane maganan kuwa amma ya za a yi kasar da take da kusan mutum miliyan 200 ko for- for- uh, da sau above kenan go a ce mutanen da suke rayuwa suke jin daɗi bai wuce ka ci ila miliyan goma ba amma ya kai ka gane magana sauran miliyan a ce 190 duk suna cikin niya su tsakanin wanda yake wayo sosai yana numfashin mutuwa da kuma wanda yake ya suma dai ma'anawi amma wani mutum ya ci gaba da wannan to me suka ma musulunci in ana support din saboda musulunci ne shi dai ba shi da masoya irin kirista shi wanda ake cewa musulmi musulmi din ba shi masoyin shi kenan kirista irin gaske kirista din ma ba ga yanin ba ba an ce da wanda suka je suna nuna mishi ga halin da kasa take ciki ba to su ma ba sa so kenan suna zaɓen su nuna mushi aiki a'a je ka an- an zaɓi wanda misali ai aka nufin karfi ko misali an samu matsala ba nasu ne ya hau ba haka ne ko to ai misali shi kuma yana so ya jawo su a jiki saboda su yi shi ba haka ba ne to a hakan kila inda ya kwatanta ai yanzu misali ka mu ɗan tariyan ba wanda ya san Umar Musa ya radu a lokacin Buhari aka fi so ai na'am amma da yawo ya fara aiki fa sabon fahimta janda da farko ana ta zagi ba a gane mishi ba yana tattara kudaden yana tsari kuma sabon fahimta janda da Allah ya kaddara rayuwar ya kai ko da 4 years ne ma kuma a aikin ya tafi yadda ake so dukkan mun nan da yana zama jiya da bidiyon na albani sau dai ta ba da wuta za a kwaso kudin kwaso wansa cinye sauransu ko to amma da aka fahimci manufan shi ba ba kuma na sufotun ba ka gane yanzu magana na inda misali wannan shi na lagos da ba a san shi ya hau ka gane magana sai zama yana kwatantawa ai makiyin shi da yawa za su so su yi ne to masoyan nashi ma ba sa san shi suna son kuɗi ne kawai amma duk wanda yake jam'iyya in dai ba irin kasa ko wanda ya kida siyasa siyasa kida yake ba ko shi baya cin komai yana fama da riga daya amma wai yana supporting din wannan saboda jam'iyyar su ne ne to su kuma ya zaka da shi to amma ko aiki kuma mutanen motsi ne suna promoting din shi ni bidiyon ma da na kalla ba jiya wanda yake sai abin nan din shi a a through youtube ne ma ni abin da yake cewa duk wanda bai zaɓi tinubu ma ba ba addini yake ba da irin dai maganganu haka ma'ana tinubu ne kawai eh tinubu ne kawai solution mai hausa da rawani fa unfortunately abun kunya wai da rawani yake wannan abin nan din wakuwar malamin da zai kalli mutanen najeriya malami na addini wai ce su zo su tinubu kuma wai gobe zai ce kala lahu kala rasulu ka kalle shi kala aljihu dai abu mala amma ah. kuma kuma kullum mutanenmu kullum mutanenmu wai ba a gane wai yes wani ina mamaki ne ba ba ku gane me nake cewa ba a cuce ka a kuma sake dawo a mene ga annabi yana cewa la yuzul mu'min fi yuzrin wa marratayn mumuni dai ba ba dolo ba ba a cutar shi a rayu ɗaya so biyu in da malaman sun tafi ne akan mizunin zage dalili fa suna sa ran kila gwamnatin za a yi wani abu ko kuma an nuna ba kiristanci dai a northern inda Najeriya haka ne to ai an nuna shekara hudu ana gwamnatin musulun musulun ai ai in ma duniyar ne ake so ta gane cewa musulun da ya fofule suka fi yawa ko to ai an gani ka gane maganin kuwa eh je ka misali by mistake sun yi supporting ko to in second term yawa fa what next kun gane maganin kuwa na farfesa mansur ne ba na kin ban suka san kiran suna wadan waya ce ya kamata kar ana kiran suna yace duk wanda zai zo malami ya ce maka zo ka ya faɗa maka mai tunubun yi haka ya faɗa a hudu ban shi wani watannin baya ko shekarun baya haka kuma abin yake ka gani ni abin da nake cewa a mafi ƙoƙari wanda shi yana ganin shi ba zai shiga ba shi ne ka ja bakinka mutane su yi abin da suka gani amma mai kokari shi ne wanda zai safotin ɗin kawai a kifa ka gane magana eh misali kila kai kana tunanin tunda ai ko a shari'a mara aminku munkaran ya nabi ya ce ya sa hannu fa liga yurbi yadi ko fa ilmi zadifa fa bi lisani ko fa ilmi zadifa fa bi kalbihi wa dalika da afur mene ai ka kalli kanka kai kana samu eh ina samu to sun kafa kuma misali out of misali a ce an kasa mutanen Najeriya a cikin ɗari fa kashi goma ba sa jin daɗi ka gane maganan tunda in ka ce a cikin ɗari a mutum miliyan ɗari biyu kana neman miliyan miliyan ashirin ne haka ne mana shi ne percentage ɗin naka na 10% ba eh in misali miliyan ɗari ba mutum miliyan goma ba kenan miliyan ɗari sittin miliyan goma zai baka miliyan na ashirin kenan go ba kai saka faɗi wannan ba wa 'yan najeriya mutum miliyan ashirin suna jin daɗin gwamnatin nan ƙarya ne birni da ina ai birnin sun biyo ma'ansa duk wayo wayo ɗin da muke wala da bai zauna ne abu ne ba ina da wannan sai har mata na iyali ne take cewa ai suna ganin su talakan birni tun da an sauke amfani da sauransu na ke mu ne muke birnin ba na ce mata wallahi tausayin talakan birni ma nake sama da na kauye saboda daga kan haya kuɗin makaranta abincin da za su ci da waye da yawan su fa suna yin cin abinci so biyu ne da yawan talakan birni shine irin wannan a samu irin a ranar karfe tara nan zuwa goma sai a ci abincin safe daga nan kuma sai dare da yawan su ina gaya maka da yawa ina gaya maka haka ke rayuwa kuma hakan baya iya biyan kudin makarantar yaran nashi da rashin lafiyar da zai iya zuwa yau da kullum da dan transportation na kaiwa da komowa yawan dubu ɗari da yake karawa ba ta mai wannan mai karban ɗarin ma kenan amma wasu da yawa kuma ma'aikatan masu saba'in sittin ne tamanin to haka yake rayuwar shi kuma ba da komai kullum sai an sai taliyar nan ko an sai abin da za to ka gaya birni suna wayo ƙauye suna yana shi wancan da ya tafi ai akalla ko da lokacin budi suna wayo ai yan kauye da yawa manoma suna cewa alhamdulillah go to manoman suna wayo yan birnin kuma da aka sauke amfani saboda su suna mene to a ba kudin sai ne masara ko naira goma ne take an baka da naira goma za baka ai samu da yace kuma bai shirya ba ni ba da wani dan siyasan nasu ne muna tare da shi kai kan zo karatu na ma kwanaki haka yana tsaye can na neman service da zai wucewa mana fira sai ke cewa shi matsalan ma mai gidan nasu tunda shi ya ci siyasan ma gaskiya sosai ma kuwa gwargwado da irin wannan da na kauye tunda ya samu kyauta ya samu kuɗi da sauransu yake cewa shi matsalan gwargwadon nasu ma budget din 2025 ni shi ke faɗa mu man sani ya inganta ko bai inganta ba an yanyi da shi ya saki yaki ko da 40% wannan faɗan APC ne wanda ya rike mukami a waɗannan babba eh ni da shi yake faɗa amma ƙarya da shi yayi ka gane magana tunda har mashin an bashi a siyasance ya sake ko ya ce ko 40% ma ake nema a wurin shi ya sake ba ka gane ba wanda suke cikin gwamnatin ba suke kare gwamnatin ba wanda su suke rike nace muku har mashin wannan ya samu a siyasa a nan nan garin kuma ya ya samu kuɗi tunda har lokacin gidan jikare da sauransu ma'ana ta mushi riga dai gwargwado irin wannan dai da ni da nan garin da irin wannan yan siyasa ban da irin waɗancan da suka samu waɗancan mukaman ba a dai siyasa wannan yan local ɗin siyasa ban ga wanda ya ci siyasa kamar shi ba irin dai misali masu ɗan rika mukaman nan dai haka namu na gida haka ban ga wanda ya ci siyasa kamar shi ba tun daga zaben dai nasu da irin fa'ida suka je suka yi wakilci abin da suka samu kuɗi da kuma waɗannan dai ɗan abubuwan da za su ake samu ta ma yake cewa shi matsalan nasu gwarzon ma ko da 40% fa na 2025 ni dai ce mu a ga yanzu muna august kenan 2026 kenan go mai sakewa amma kuma su kuma yi majalisun da yake bayan allah ne mutanen kirki an kai musu kuma sun yi signing ba a kuma yin ba suna sanar kuma sake dawo musu kuma da shi na ana kokarin a kawo musu na 2026 kuma su sake signing saboda aljihunsu tun da percentage ne ila duk kudin na ne da ake ba zo ni ma bane wani gwarazan a to ai shi kudin kamfani ya riga ya ciwo bashi duk wanda ya san bashin da aka ci na ƙarshen nan billions of dollars din nan kai ka san kudin campaign an da ce za a yi welfare da mutane ne da sauransu amma ƙarya ne kudin campaign ne ba zai da nashi ba da aka yana da kwakwalwa ta wannan gefen ko da ma ya faɗin dai da kudin ƙasa ne ya campaign da shi a wani aiki kana tunanin ya maka aiki ne wa ma mutanen mu ne suke ci gaba da mene tallata shi wancan wani na fa Kaduna ne wai yana cewa ba zai yi a dole a misali a jingir guzuri shi ya mishi guzuri dalilin shi kuwa ai yana zaune cikin arna ne yace maka ranar da abokina ya zo da sallah sai nake cewa mun zauna ga Nuruddin Gani sai nake ce ma Nuruddin sai nake ce ma Malam Umar mun fara fira da shi kenan sai nake cewa au to ai ga ma Malam Umar din Nura sai kai mishi magana ko cewa uzurin Musa ne haya sai shiru ya sake cewa kuma zuwa jima ya tashi fita saboda mene bai sai faɗa mishi wannan ba ai.
gaskiya ne.
ka gane maganan kuwa sannan kuma ka ɗauki irin dattijo garkawi ba shi ba ma siyasa dai wahala kai ƙarya ne maka magana wallahi kanka a karatu na wannan wani siyasa sai dai dan jefa ta yi wuce kai haka yake shi amma kwanakin bayan da je ina so gaishe abin da aboki na ce tun daga abin da gwamnati ta yi kawai zai na ta ibada ne koma ga Allah an gama kawo shi nan ka gane maganan kuwa irin ba dama baya magana akan siyasa to amma an kai karshen ta kawai yanzu wa zai gyara da Allah kawai koma ga Allah tunda ma dai haka ne ba kasan kawai ta koma kawai
za su kirgu ne irin su wace misali a mafi dai karanci a ce ba za ka yi supporting ba to ka ja bakin ka shi yadda yake ci a jikin shi ana wahal da shi ne fansa a wai kai ne yanzu kana so ka jawo mishi aya ka sake jawo hankalin shi tunda mutanen mu a har yanzu addini yana dan tasiri a ina a jikinsu tunda ko wani shugaban da wannan mai muzumuzun tiket din yake akwai wanda da yawa da yayi shiru da bakin shi ma ala ba za su da muzumuzun ba amma ya sa sa tsakiya tunda ka san bangaren suna da biyayya haka ne ko Allah ya sa mu dace to dai mutum da ya gudunmuwa ko ta'awul al birri wat taqwa wala ta'awul al ismi ne to zalunci dai karshe dai gurgudu ana yi a Najeriya sosai abin ya wuce wannan to sai dai inna lillahi kuma ana hanya tunda wannan fa yana neman kura muka shiga wannan rayuwa to in the next four years kuma yana neman yin yana neman wani abu a wurinka ka dai san ko ta zarce zai yi ba neman kura yake yi ba sai dai amfani da wasu dokoki da yake so ya amfani da su ka gane magana na to me yake nema a wurinka irin tax da yake so ya sa ka isa ka hana shi na ko kallo
wa ma mutanen mu ana wa cikin wannan situation din wa mutanen mu kuma wai in ka gama stalin tulubu a arewa ne malaman yan fim din mawakan manyan yan siyasa har ma yana ganin baka zabi tulubu to zaka zabi wai kuma ana da ma champion din kuma dan arewa ne ba yau da a ce misali wannan mutumin yana yin daga shi sai Peter Obi ne ka gane magana su ne kadai biyu ne ya takara ko to sai ka rasa yadda za ka yi to amma ga Atiku Allah ya samu dace kuma ana magana ma mataimaki a Najeriya ya wuce safata ne Eh, shi ba a ta shi gwamnatin fa duk inda za ka gaishe yana bayi
shi da kanshi mataimakin bara yake cewa abubuwan da shi ya kamata yi ne an ɗauko ɗan shugaban ƙasan yake yi.
ibo ta safaya ta ba wallahi mataimakin kai duk gwamnatin da ka sani da kan gwamna zuwa shugaban kasa mafi yawanci wanda suke ruran din gwamnatin ba mataimakin bane ba gaza akan yi zargin cewa akwai wanda suke juya gwamna ba to zaka samu ba mataimakin bane mafi yawanci sai da kila irin chief of staff wanda suke makusanta ne dama ana tare kafin a hau gwamnatin amma shi bai su biyanci bai wuce safaya ta ba Ya shi wannan ko shi shi ba ya shiga.
to ina na ce an yi wa buhari poison da an gama ana tare ko shi mataimakin ya abin nan ya tsallaka ko shi yana rangadin shi wani da ragon kwanan ba ne ai ina ya samu da ce gaskiya akwai matsala amma dai mutanenmu kuma ana nan wai na na kuma ai awon na cinye Kana sun fasa yin kamfen. Sun kasa yi. Ki musulmi kwanan nan fa ya musu ya ce wani na. Ya haɗa miki ne. Ya faɗa Allah ke rike shi.
Ku- kuna tare da ni kuna ganewa misali a wannan situation dan dadin ta ma da yake dan sauki da dama ai talaka ni manomi na kauye ce aka fi saboda go ya je dan zo a jikin kaka yanzu to kaga yana da yadda dubu biyar din shi ka zo mai da dubu da sai ya daga maka dubu biyar din ya ce ga ta ba zai baka ba amma dai ya nuna maka dubu ɗaya ta yi kaɗan aiko yawwa a da mutanen mu galibi abin da ake ciki kenan mutum ba da na kunu an ba shi dubu ɗaya ga kuma ka ce kare zaɓa shi kuma yana ta lissafi Ina ce kunan ko zai sha.
ka gane maganin kuwa eh yawwa shi lissafin shi yau ne to a yau din ma kaga tunda zai zo da dan jikin kaka mutanen mu za a dan samu saukin su Mhm. Allah dai taimake mu basirar su ta kubuce su yadda qur'a ta dan yi aiki eh shine kawai ga irin wancan alfarin da aka ce suke bada an ya inganta cewa ko Allah bai waɗannan ina son jin wannan magana eh ina ce maka ina son jin wannan magana eh saboda ai duk wanda ya taro a lamat kaga ai sai ka bar shi da shi in ma aka wai in ka ce 2011 ai 2015 an kada shi saboda arne ne gudu lako to ai 2011 ya wuce in ma dai Buhari ne ya ci dai an murude kuma ya yi ne ya murdu amma 15 kuma da me duka ya so ya kawo iyakan fa sai da aka kawo ka gane magana to ni ina son irin wannan ne a irin masu ma'alla alfahari ko bai shi ba da sauransu kawai za su yi to in ya tabbata sun faɗa gaga alhamdulillah an gama yakin ya lokacin ya yi sai nuna musu halin shi yawo Allah ya yafe mana muna maganan a farasiyatu wal fara ko da da lafiya da kuma mene dama mana mutum ya samu dama ya amfani da ita Allah ya ba mu iko duba agogo كلام سوراكم نعم سؤال الرابع عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى يتفطر قدمه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال إتي أفلا أحب أن نكون عبدا شكورا متفق عليه هذا لفظ البخاري ونهوه في صحيحين من رواية المغيرة بن شعبة عائشة الله يقال متى يردا إتدى ما يفنتا شيني رضي الله عنهما دوانسا أنهاني ما ياي الله يقال متى يردا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن تينا سيوان دري حتى يتفطر قدماه har sai da diga-digansa suka kumbura fa qultu lah nace masa lima tasna'u hadha ya rasulullah me yasa kake wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik hakika Allah ya gafarta maka abin da kaka gabatar na zunubanka wa ma ta'akhkhara da abin da kaka jinkirta ko zaka yi nan gaba ma an yafe maka kale ce ya fala uhibbu bazan so a ce shine afala shin uhibbu bazan so ba ana kuna abdan shakuran in zama bawa mai godiya an jaye ko ma'ana godiya da yake wa Allah kan ni'ima da ya mishi na ya yafe masa zunubansa da ba bai fai ba da kuma ya ce masa na ma alkawari ko mai kamun nan gaba ma na yafe maka sai ya zama ya dage da bautan Allah maɗaukakin sarki to da wannan ne kake gane wani lokacin masu sauraro malamai wasu suna kifa su musamman social media kamar yadda nake faɗa shine yanzu misali ba annabi ne aka muwa na goma na arziki ba to amma ya dage ko bai dage ba shine yasa ya kawo mana shi a babul mujahada to amma wani malamin in yazo ya karanta maka cewa an ga ta astaghfirullah lazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi annabi ya ce kun zunubuka ka kun teku Allah zai yafi maka shi kuma malamin baya son yin zunubi fa shi kuma wani dan mediyan ya dauki wannan magana yayi na ta zunubi yana astaghfirullah lazim allazi kaga shi malamin da ya karanta maka ba ka fahimta shi take ba dan bai je ya sharafto zunubin ba ne yau da kullun da yake yi saboda yau da kullun zamiyan shedan shine yake ma astaghfirullah lazim allazi shi kuma wannan ya mai da shi a sai business kun gane maganin kuwa shi yanzu ga wancan malamin da yake cewa idan mace ta shiga niyasa shi kuma zai iya shiga niyasa ya ƙi yin zina tunda namiji ba misali in mace ta ba da wato kanta an yi zina da ita shi kuma namiji ba luwadi ba ne to shi kuma zai shiga niyasa kuma ya ƙi yadda a yi luwadin da shi me yasa sai shi ya gane hadisin ba haka yake nufi ba to akan me zai sake shi haka kuma a matsayin mene har ya ba da fatawa sauran masu sauraro yasa mutanen ma ko wani lokacin da mutum ya ka samu wani matsayi ya kamata ya san me yake faɗa kalma ɗaya zai iya amfani da ita halaka mutane kun gane magana akwai wanda ana sauraron shi ana kuma jin maganar shi to irin wannan alƙalli idan ba zai iya ba kawai na malamin mu shi bai supporting ba ya ishe ka kai karatun ka ji a jikinka sai ka ɗaukar makanka mene mataki wannan fa shine ne a wuri na mafi rauni amma wanda zai fito ya yaka jihadi ne makoman al'umma ana cikin wani hari kuma shi gobe shi ya gyara ba mafa da ku gane ba ba ana yayyafi ba kafin election a ba ku gane karatun ba har yanzu na rabu a lokacin kafin makarfi ya wuce ai lokacin mai rago ya fito a pdp a lokacin da da ake ba da dama wanda yake gwamnati a jam'iyyar shi a samu wanda zai kalubalance shi har ma ya ya nemi tun a firamare ya kare shi mai rago ya girgiza makarfi a wancan lokacin sosai ne ma ya tsorata ƙarshe dai aka bi ta sama ta can wani su uba zannu aka yi samu aka yi mishi alkawarin cewa nan gaba za a yi da sauransu za a yi ƙarshe dai haƙura to ai supporting ɗin yan mai ragon a lokacin su suna cewa ne ai ba wani abu a ƙasa ranar da aka fara kawo ful nan garin wannan dinnan kenan su ɓangaren yan makarfi supporters ɗin makarfi sai murna dalili kuwa shine an ce da musu komai ba to yanzu an fara kawo ful za a sa ina huta to ni irin wannan nake magana kaza a lokacin sai fara ayyukan da da bai shirye yi ba ko ai kafin zaɓe ne tunda primary election din ma lokacin ba a yi ba na PDP ka dai san ko primary election an yi shi tun kusan wata guda bayan nasu ko to tun daga wannan din misali aida sai a saki wasu ayyukan da ba a shirya saki ba kuma su zo hannun talakan ko da dai a rage mai zafi ko da ba zai yi ba to shi da yake ana ƙara matsani kuma ana ƙara kullewa ana ƙara matsani ana ƙara mene tunda idan misali manomi yana cewa wayo wayo to takin masa ko mishi da shi bana ya dan ji sanyi alaman kenan kila za a taimake shi kenan ko me yake shi ma dan amfanin da yake cewa wayo Allah ya ki taji ko shi ma da ba sai a san tunda yadda aka oda daga waje ka gano maganan namu ya sauka aiko yadda za a yi kuma ya tashi kun gano magana kuma duka sun san hanyoyin to duka ba wanda ake yi kuma amma wai kuma still wai wai yan arewan ne suke wannan kuma duk wanda ya san gwamnatin aiki wanda suke bibiya sun tabbatar aikin da ake a yankin can ya ba aikin da ake a nan yankin shi kuma gunta yake mana nan mala to me yasa ba za su yi supporting din shi ba sun san shi ka gane magana zaben dai farko bai iya kawo jihar shi ba ƙarshen dai abin kunya ke a siyasa dai to wannan din ma kuma ni ban ji kaman ana magana suna yin shi ɗari bisa ɗari ba ka gane magana kuma yana musu kokari tun da kaga ya hau koko bai wuce dubu ɗari da wani abu ba amma yanzu yana miliyan ɗaya da wani abu tun da shi ne koko abin da suke noma nomawa kamar mu dai a ce masara shinkafa da sauransu ba a titi ko ayyukan ba ya zabu da yaka dauka daga abuja yaka kai lagos ai saboda karin su ne amfanin su ne aiko da irin waɗannan abubuwan da yake yana supporting din su aiko sannan ko christian ɗin da yake taimaka musu musulma ai ba sa samu ai amma su tun da dai musulun musulun ne matsalan su sai an kawar da shi Allah ya samu dace akwai aiki
لما تصنع هذا يا رسول الله كو قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا فلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه هذا لفظ البخاري ونهوه في صحيحين من رواية مغيرة بن مينه شعوبة الله يسامح داتي آه من قال نعم to الخامس نبي رديس تسعين ترى نشط رضي الله عنها غي- أنها قالت كان رسول الله إذا دخل العصر أحيا ال- ال- العصر كو أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئذا النبي صلى الله عليه وسلم يكسن إذا دخل العصر الآ- ال- العصر إذا قوم كرشي شقا أحيا الليل يكر يد الدرم da ibada wa aikata ahlahu yakan tashi iyalansa wa jadda yakan dage wa shaddal mizar yakan wato ainihin ja ma- mazagin wando haka wasu ka fassara an jayi ko wasu kuma sukan ce yakan ja damara sosai so za mu ji fassarar ba sai na yi magana ba sai dan dawo bayanin da zan yi wal marad wal ashar al awakhir min shahr ramadan ba ya ce goma ba ita abin da ake nufi goman karshe ne na ramadana wal mi'zaru da aka ce al-isar shine jabtu ko mayafi wa huwa kinayatun anil i'tizalin nisa ana nufin kinaya sakayawa ne cewa da aka yana daura wando to ana sakaya cewa yana nisantar matan shi tunda bai kwance wandon ma ba balle ya kusance su wakila wasu kuma suka ce al-muradu tasmiruhu lil ibada yadda yake dagewa da gaske wajen yin ibada shi ne kaga wanda yake sallah shi zai kwanta da iyalinsa yukalu akan ce shadattu li hazal amri mi izari wato na rike wuta ma wannan abin sosai da gaske nake laraba su kan faɗi haka ai ta shammartu wa tafarraktula na bar komai na sa shi a gaba wannan aikin an ji to can sai ka dan dawo bayanin cewa wajad wa aikaza ahlahu kun ga wurin ko yana tada iyalin shi wannan shine aikin annaba ga koma cikin suratul maryam annabi sulaiman alayhi salam lalai ce wadhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan sai ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya ko yace ba su labarin kissan tarihin annabi isma'il ya kasance mai gaskiyan magana ne mai gaskiyan alkawari ne kuma manzo ne kuma annabi ne ya kasance yana umurtan iyalansa an gane da yin sallah da kuma zakka yana da matsayi na yarda Allah ya yarda da shi annabi isma'il alaihi salam sannan ka koma cikin suratu taha a shafin karshe da Allah subhanahu wataala yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqukum yace kai umarni wa iyalanka da yin sallah ka kuma hankurtar da kanka akan yin ibada sallah kenan go sannan ka sake dawowa cikin suratul baqara wasta'inu bis-sabri was-salati wa inna lakabiratun ku nemi taimakon Allah kan yi hakuri da yin sallah da kuma ita kanta hakuri saboda abu ne mai girma shi sallah din to annabi yakan yi kuma yana umurtar iyalansa da yin mene sallah haka wata rana ummu salama Allah ya kara mata yarda take cewa wata rana hadisin yana cikin bukhari a kitabul ilmin bin manta ba ta ce wata ranar manzo Allah sallama ai sai qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailata fazi'a annabi ya tashi ya farka da daddare cikin dare a fa a firgice sai yake cewa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wani irin musiba ne Allah wani irin bala'i ne yau yake sauka a daren nan an gane maganin ko yace ruba kasiya tafi duniya a aliyati fil akhirah Allah ya tsare mu ya ce masu rufin asiri a duniya da yawa ba fa na kudi ba wanda Allah ya rufa masu asiri a duniya ba a san kansu ba da yawa ya ce da yawan su kuma wato ari mutane ne a lahira ba na tsaraici ba a asirin su zai bankaɗi ne a can an gane maganin ba sai yake cewa ba za a layi yukidna a sawahibul hujarati ba za a tashi matan da su tashi su sallah ba saboda ya ga fitiki abin da ya gani na tashi hankali ya ce taska na wake ta saukarwa shi a wurin shi kamar yadda ya faɗa kuma haka din ne shi ne arziki ne ake ta su saukar da shi da daddare ana rabu shi ne ke ganin musibin da yake tunda ya faɗa masa abu ya ce ni ba arziki na ke tsoron muku ba tsoron kada shi faɗa muku duniya ne ta neman ta kwanaka a zaɓi ce talauci na ke jin muku tsoro wa kada ku talauci ku kama abin nan sai da shi talauci akwai wanda ne yake ne ya samu dace shi lokacin lokaci ya yi ko su Allah ya samu dace amma dai mutanen mu gaskiya ya kamata mu kawai ni wani lokacin yana cewa ko gaddama ma na siyasa da sauransu ai bai kamata ana yawan yi ba dalili na ko ne kawai ranar zaben ba sai ya gaishe aikace ba ka san misali makiyinka yana tunanin kana ɗaukar mataki a kansu ya fi kokarin dagewa ko amma idan ka nuna mishi ba komai ba komai ba ya saki jikin shi ya sai ga mushi aiki a ko saboda idan misali duk da dai akwai burin haka da misali da za su to kamfen da irin jifa da sauransu da sauransu ji jifan yana da rana amma kuma ton jifa bai da rana kasar ranar shi shine duniya ta yadda cewa ba a san waɗannan shugabanni haka ne ko to wani lokacin kuma aka yi jifan gari ya ce to tun da ba sa yin mu bara mu murɗe ka gane maganin kuwa yanzu misali kamar yadda da ake da lissafin analysis na 2019 ne 1923 buhari ya yi ko a yi kullum ana tunanin a zaben farko da aka tsara ana tunanin da wuya ba sati ko za su kare shi saboda a zanen sudin da ake ganin sun yi shi yana can yana kwanci a vila hankalin shi a kwanci ko da magoya bayan na tun da shi mulkin yana so amma ba shi ne can ba suka fahimci haka fa a sati biyun an riga an da aka yi postponing din shi sun gyaggyara abin da za su yara sun saisaita abin da za su yi ne kun gane magana to amma kuma da aka ba za ka hana dan adam ba misali tunda wani lokacin wani mai raunin a irin wannan lokacin misali kamar shi kani na ke rango ba da wannan ne ke ne ke so kamar ya ga eh to wannan mutumin a musu uzuri ba Allah ya sa mu dace su da haka Allah ne ke ke mu ci gaba da addu'a ne kawai in Allah ya mana aikin mun yi ta in kuma ya ban mu fara mu iya ba in ya sarki Allah fara zalimi da kuma ba na cikin wani hali kuma Allah muke roƙo ya kawo mana agaji ya kawo mana agaji mu musulmai ne amma ba ma san musulmi musulmi ne musulmi kawai gaskiya magana ba ma so ba ma kaunanta eh, ba za mu cika ba amma dai